Bismillah. Bismillah. Sallallahu ala seyyidina ve nebina ve hibdina ve şefiyedina ve hasmi Mustafa Muhammed ve ala ali beyyine ve eyyine ve mahsubiyin hasina ve kuvvetullahi arbi sahibel asri ve sana kuvvetuna ve kuvvela İnşallah ben bu karan hudubata ɗari da ashirin da shida wanda ta fara da a ta'amuruni an abubuwan nasarar bin jawo kuma me rakam ɗin shi a wajen kai ya fara a ta'amuruni a ta'amuruni shi ne farkon magana wannan ba hudu ba wacce don lokaci akan ce min kalamin da zance ne da yi ba hudu ba ku akan mumbari akan hau aini hudu ba amma yin zance ne ya yi da waɗansu ba'adin mutane da a ce kalamin da wannan zance ne tun da ba akan mumbari aka yi na mai ce wa min kalamin lahu alaihi salam a cikin muhammadu abdu ya ce lamma kutiba ala taswiya fil ata yayin da aka zarge shi a wajen daidaito a wajen bayarwa ata ba albashi ba ne ya bambanta da albashi ba albashi ba ne ana kawo akwai dukiya wanda ake na baitul mali wanda aka raba ma mutane shekara shekara shi da ake ce ma'afa saboda haka ba sunansa albashi ba ballanta na mace masa afa albashi ne amma ya kamata da ana bin ana ba ba ma bai kama ba ma inda yake dai ba ba aiki mutum yake a bashi rana ainihin dukiya ce ta Allah ta'ala da ya azurta al'umma da ita bayan an sami futuhat ana shigo da dukiyoyi daga baitul mali saboda haka akan raba mu mutane akan sa mutum a cikin diwani da sunansa ana an sajjala ana ba shi duk shekara to shi ne afa ban san daidai abin da za mu zama iya tarjama shi da wasu ba Allah nan da wasu ba mu da shi kila nan ba a taɓa taɓa sanin afa ba ballan gaba kila kuma inda shi kuma a tsayi ake ce masa ka zan ba wuce in je zai ce an ba shi a da'insa shi yayi afa ake ce masa ko da wasu to nan ya ce yayin da aka ibn abu yana cewa an zargi ya faɗi wannan zancen yayin da aka zarge shi wajen yin daidaito a ba da baiwoyi na daga baitul malik nan kuma a cikin wani sharhin sai ce wa min kalamin lahu lamma utiba ala taswiyati fil afa'i wa taysirihin nasa uswatan bil afa ya ƙara da wannan wa taysirihin nasa uswatan bil afa da kuma mai mai da mutane ainihin daidai uswa ɗin kenan ko da ke uswa ana ce mishi ƙudwa a lokaci guda amma asalin kalman kenan uswa daga da taswiya daga sawa kalman sawa sawa kamar sawa in bai nuna bai kalman sawaya sawa daidaito to shi ne daga shi ana aka sami taswiya daidaitawa daga ciki daga nan ne kuma aka sami uswa shi ma daidaito yake ne amma usuwa aka amfani da kalmar usuwa a matsayin kuduwa abin koyi amma daga taswaya ne asali wato abin ya zama mutum ya adalci adalci ma ana iya ce masa usuwa adala ke saboda abu ya yi daidai wa daidai ke nan adal ke nan daidaito shine adal shine kuma tausuwa wato wani bai fi wani ba ke to an an da tasirihi wato gudanarwa sayar na sadi ba na simba wato ya kasantuwan abu ke nasara ya siri tasirihin nas wato su kasantuwan yadda yake gudanar da mutane a kan daidaito a bayarwa bai fifita wani akan wani min gaida tabdilin min gaida tabdilin a ulul sabiqati wa shar ba tare da fifita ma'abuta rigaye da kuma girma sharaf a larabci yana nufin wato daraja ta ta kamar a ce na jini kamar sharaf kamar a ce shi wannan bakwai shi sharaf ke a nan akalla amanan sharaf wato ba sabiƙa kuma waye riga shiga musulunci sharaf kuma waye dan waye to ba ba la'akari da wannan wa huwa to yanzu shine kuma khutba ta kamar shi ma'atar rasadi sau 20 min min al-muqtada fi bab al-khutba shine wannan zaba cikin zababbun khutbobi shine na 126 to ga wannan abin da Amir mun ke cewa atamuruni an atluba an-nasra bil jawri fi man yulitu alai wallahi ma aqulu bihi ma samara samir وما أما نجم في السماء نجما لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف إنما المال مال الله ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه ويضعه في الآخرة ويكرمه في الناس ويهينه عندما ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه ولا عند غير أهله إلا حرمه الله شكره وكان لغيره وده وده وكان لغيره وده فإن زلت به نعل يوما فاحتاج إلى مؤونتهم فشر خليل والأم والأم فشر خليل وألم خليل أو نوري ko alamu khalil da yake akwai iri akwai sharru khalilin wa alamu khalil a wani wuri kuma yace fa sharru khalilin wa alamu khalil ya bambanta tsakanin khalil da khalil amma duk ɗaya ne wani zai mai yawa ga khalil ya ce kafin khalil wani kuma ya ce khalil kafin khalil ko fa sharru khalilin ko fa sharru hadil ko kuma wa alamu khalilin ko wa alamu khalil to waɗansu mutane ne su gungun wasu mutane su zo suka sai sami shi amirul mu'minin da kayi irin yadda halifofin da suka gabace ka suke in mutum ya haifu bani ɗan wani sai a bashi da yawa in kuma talaka ne sai a bashi ɗan daidai gwargwadon shi in balarabe ne sai a bashi kala in ba ajami ne sai a bashi kala in ɗa ne sai a bashi kaza in bawa ne sai a bashi kaza in yantaccen bawa ne kuma kaza in mace ce kaza in matar wani ce kaza in yar wance yar wani kaza haka yake suka yi saboda haka ne suka samo ƙauna da so na manya-manyan mutane suka manne da su saboda su abin da suka samu kai da ka zo sai ka ce da talaka da waye duk ɗaya ne ko a raba daidai wa da ɗaya kuma rabon ba da shi ba sai a raba daidai wa daidai kawai a ba kowa daidai wa su gaba to suka ce sai wasu na jin haushi uti ba sai aka yi sai suna sauralewa su koma wajen ma'auya a wani ne dan ba dan manyan mutane a bashi a bashi ba kuma kaza a bashi shanu na ma'auya na kwace ne na al'umma da aka kwace na amirul mu'minin na baitul mali ne amma wannan ana rabawa daidai can ko ana fifita to shi kenan kuma halifofin ma ga haka nan suke saboda haka ma da suka ga shi ma'awaya yana yana bin sunnan halifofi sai suna suna da wasu kuma wajen halifofi wannan yana ga mutum don ku gane magana za mu ga sauna za mu shari to shi ne wasu suka ce masa to kar bibi ta wasu kan wasu ba a daina baya baya wa daidai wa daidai to mai amirul mumin ce musu ya ce musu a ta'amuruni a cikin alkurani akwai wala ta a fagayar lai ta amuruni abu da ayyuhar jahilu a ta amuruni ma asalinsa a ta amuruni ne sai aka yi idgamin ta daya a cikin daya maimakon na ni sai a ce ni sai aka yi shadda an nutsar da daya nun din a cikin daya sai aka yi shadda duk ɗaya ne a ta'amuruna ni an sauƙaƙa a ta'amuruni an nutsar da ɗaya cikin ɗaya wannan ya fi hikima saboda haka alƙur'ani ya zo da shi abu gairar la ta'amuruni a abu da ayyuhan jahilu to sai ce yanzu kuna bi'ana da kuna umurta ta an abluban nasara bil jaw in bi taimako da da zalunci wato sami taimakon jama'a jama'a su taimake su bi amma ta hanyar zalunci ɗaukar haƙƙin wani abawa abinda kuke muna da gani bai ce ayyuhal jahiluna ba amma ka gane tun da ya aro alƙur'ani ta amuru ne ka kamar ya cewa ake ayyuhal jahiluna ko tun da an san alƙur'ani an yi amfani da wannan kalmar ne shi yasa a cikin maganarsa to yanzu kuna son in bi nasara ne da zalunci domin in na kan ba ma wani da yawa na ba wani kaɗan haƙƙin wani ne na tattara na ba fiman wulitu alai akwai wanda aka wadatar da ni akan shi akwai wallaitu alai amma wulitu ya fi bina ya kan ya fi da ya fi daɗin ma ba wallaitu akan wanda aka jibin dama al'amarin sa wato wanda Allah ta'ala ya dora ni ya dora ni mai iko a kansa ya bani iko tasrifi da dukiyarsa a kansa wanda Allah ya zama sai kuma in ɗibi haƙƙin wani in mika ba ce wallahi ma a tsohon bihi ma samar sabi wallahi hadarin tsohonsa ma a tsohon bihi tsara akan ce tsara daga kalmar asalin kalmar kun san dai tsara da mai yawan sun yasa daga aka samu ɗayar mara tsayar tsuntsu tsuntsaye tsara ya tashi ke idan mutum yana gadin abu kamar yana tsara gona kamar akwai gona yana tsarewa kada ko dabbobi su su shiga su ci shuka ko kada wani mai sata ya ɗauka wanda za ga wata wuri mai zai yi ya mai gadi yake yakan samu wuri ɗaya ne zauna ya shimfiɗa shimfiɗa ya kwanta yauwa ya kai rika kaiwa da koma ne yana kewayawa ita ke da abinda kake gadin sa kewaye shi zaka fito kana lura da shi to sai daga nan sai aka ɗauro da dauko in ka mutum yana kiyaye abu sai a ce ɗara ɗara haura ko asalin shi ɗara haura sai aka sai a ce kawai ɗa ɗa ɗara bihi ya kewaya shi ma ya zagaya shi kenan ɗara ma'ana ya tashi kamar yadda suke tashi amma yana rarrafi yana kewayawa ma'ana me ne kiyayewa wallahi ba zan yi wannan ba wato ma'ana ba zan ma samara samir to shi kuma nan shi kuma ma daga karin maganan larabawa ne hikima ce irin ta magana samara da da da da larabci shine ya fira samir shine mai fira shine zance da daddare adatan mutane in dare yayi suka shiga suka riga suka ci tuwo bayan isha suka ɗan sha ruwa to kuma sai a je tsakiyar gari sassau ƙararra a ƙauye a ɗan zauna kila ma a farin wata mai sai da rake yana sayarwa mai sai da zuma yana sayarwa mai fankaso tana shan gefe mai fura da nono can sai a zauna kuma ana hira ana kai mai zuma kawo kai mai gyaɗa motsin gemu kawo kai mai tukus tukus ko kuma sai an ana ana ana jefa wa ki ana ka san abin da ya faru da wani ai ka za ya faru da shi ai tantance ya aika sai zuwa can kai da ya yi ba ya gara mu zuwa ba sai ka ji tsit kawai ke to adatan har yanzu ba ɗan ana haka yake bayan kishi ya kan yi hira ne sai dai ta yi ɗan bambanta da watsin rayuwa yadda yake a birane da ƙauyuka da kuma a wurare lokaci zamani da zamani amma dai fira fira da ke yara ma akan tattara su a masu tatsuniya a ce ga kanan ga kanan a yi ce musu kullum kuri fita kuma sun ansawa da sauransu sannan in dai ya yi can aji a kwamfan to samar muna ce mishi menene da hausa idan mutane ba su bashi ba da darussa na tattauna ba ake cewa suke yawwa ana cewa hira ko hira duk da ya baushe da ha da ba yana jijiya sai da ya gada aka suka suka ce hira ko hira duk ɗaya to irin wannan hira ɗin da suka haɗu su yi to shi ne adata a nan ne aka tattauna ka ji labaruka shi ne shi ne adacin shi ne lokacin za ka ji jaridu iri iri ana yaɗa su gidajen rediyo daban-daban da gidajen talabijin daban-daban a lokacin suke a wancan lokacin su ne ke tsaya a matsayin rediyo da talabijin yanzu ba zai zauna a gida suna kallon saka zai ba su je hira ba amma a da ce in baka je hira ba ba za ka sa abin da ya faru sai ka fita ka je ka zauna sannan ka je ka ita in baka fitar ba wani dalili ka wani da kai baka saba ke ba me ke bara yadda muka je fil an ce an ce a gari fa an hara a nan za ka ji labarin ko ko yaƙi ne ko rigingimu ne ko shiryawa ne ko mene ya faru daidai a nan to shi kenan kaga hira da daddare wata al'ada ce ta mutane wanda yanzu sai su zauna da kwamfuta su da dai su kare amma a dace al'adar mutane ne suka to in yake masa mara samir to su larabawa suna amfani da wannan kalmar masa mara samir yana ma'anan mahtalafan laiwa na matukan dare da rana sun jijiya domin da'iman matukan ana dare mutane za su zama su yi mene sai dai in dare bai ba da safe aka tashi aka tafi wajen aiki manomi ya yi gona dan kasuwa ya yi kasuwa matafi ya tafi na kan mai kowane ya shiga hidimomin sa makeri yana nan kakao kakao dan tinka kwaran kwaran abin nan kafin ka kuka kwa ga sanan ana ta zai mai saka kuma bam bam bam kowane mai rini mai kaza in dare yayi mai ake yi duk an tattara sai fira adatan haka al'amari yake to saboda haka masa marasa mirin haka laraba suke fara in mutum ya ce masu mara samiro abin da yake nufi matukan dare ya yi kasan za a fi dare to ma'ana ma'ana matukan dare da rana suna jujjuyawa matukan wato ma'ana toto matukan zamani na ne ma'ana su abada sarmada ba yankewa shine wato wato kenan wallahi ba zan juya da shi ba wato fasa wannan mun ɗauki wannan laifin ɗaukar haƙƙin wani in ba wani matuƙan zamani na ma'ana wato matuƙan zamani na na na ya ce ya ce ya ce ai madaddaha matuƙan zamani wato wata rana zai ɗan wannan bagargazancen na amiru mene ya ce yana nufin wata rana zai ɗan rabon ya fifita wasu wata rana kuma ya daidaita matuƙan zamani na nan matuƙan shi ya yi rabo wani irin rabo zai na daidai larabawa na cewa masa marasa ne saboda ka wannan kalmar su ne sun saba suna fara saboda haka amir ya kalma ya amfani da kalmar da suka saba yi haka nan ma ɗara bihi yana nufin ya kula da shi wato ba zan kiyaye shi in yi rika yin wannan jawur ɗin nan ba ko kuma in rika wannan irin ko in fasa irin wannan rabo in yi wanda kuke kira na ba da ya zuwa gare shi matuƙan zamani ne da kuma wa ma amma najimin fi sama'i najima matuƙan kuma wani tauraro ya nufa wani tauraro a sama wani shi ma duk kinaya ne ga zama tuturu su al'adar taurari yadda suke a sama za ka kamar wani yana da kwan wani ne duk lokacin da wani kamar da ya zo akwai ma inda wani amir ne ke cewa kullama ne ko kullama ko na maktafa na jama fara a na jama wani mai kamar karanta shi baya ya ma duk lokacin da wani tauraro ya bace wani sai mai gurbinsa kamar ka ce wannan tauraro yana bin wannan ne in ka bace sai ne ni ko ne yana mai cewa kai kuma ba ka ne kuma ga to ya taurari suke da'ima kakan je sama ne ka zo aka ce a ai ba tauraro gashi kuma gari fes ba gidaje zai zai rube ba ni yanzu ka je ka daga sukan ka san ga taurari ba yana nufin gidaje zai su rube amma lokacin da ke ba duk lokacin gidaje zai bane sama kashar ka zo da dare ka daga za ka ga wasu wani lokacin sun cika sama wani lokacin kuma sun ƙaro amma duk lokacin da wani tauraro ya ɓace me ke faruwa wani zai mai gobe to ma'ana da matuƙan sama na da taurari to yaushe ne sama ba ta da taurari akwai wato matuƙan wani tauraro ya amma ma'ana asaba matuƙan wani tauraro ya nufi wani tauraro domin abin da al'adar tauraro kamar wani yana nufan wani yana bin sa ma'ana in ya wuce shi mai tsaya in wannan ya wuce shi ya kamar haka suke suna jeri wannan fita ya bari ya ce wannan fita ya bace kamar yadda rana ita ma take zaka kamar duwar da rana fara ɗaya ce in in in in in in ta fada dare ya biyo baya da rana za ka yi fada ba ka su ba taurari in wannan ya fada wannan sai mai wuri wannan su taurari da ke suna da yawa rana ko kwarai ne shi yasa ta ya zama ainihin kamar makhtalafin laili wannan ma ya a ce mashi masa marasa ne haraka kuma ma amman ma amma najimin fi sama'i najimin matukan wani tauraro ya nufi wani tauraro ma'ana ya mai gurbinsa to akwai lokacin da za a ga wani tauraro ba ya bin wani a yana tafiya ne wannan ya bace wani sa wannan ya bace daga wani ya biyu suna bibiyan juna ma'ana shi ma mene ma'anan wannan toto ma'anan shi madaddahar duk ma'anan su daya madaddahar wato duk zan matukan zamani na nan ni a irin irin irin abin da zai tsawon zamani ba ran da zai ci lau kana malu li ko lau kana malu mali lau kana malu li la sawaitu bainahu in ji amirun yace to da ma a ci wannan dukiyar ta wace ni ne zan raba to da na yi da tsakani wato dukiyarsa shi da kansa zai kyauta zai ba al'umma musulmi kyautar dukiyarsa sai ya raba musu kai dukiyar ta waye ta sace to wa kaifa wa kaifa wa innamal malu malu ya kuma ba zan zama dukiyar ba ta bace ta Allah ce su kun bayan Allah dukiyar Allah za a raba ba bayan Allah to mene abin yi a wasu kayan su dukiyar ta waye to su kun mutanen fa to Allah ya mai yana sa a bashi dukiyar shi me ya ce a yi ku gaya mini a ba bayan sa khalas almalu mali wal ganiyu wakili والفقراء إيالي ومن مضى إيالي مالي أتقلقه ناري ولا أبالي wannan nasa kenan wannan ko an wakilta ka ne dama ba naka bane dukiyar da kai ɗauka kayi ne ko haƙilo kai kai ko da ko kai ka sami kuɗi kuɗin nawa ne na Allah to ba kai ba ballanta na ma ainihin wannan dukiya ne aka kawo bai a aka ce wannan dukiya daga wuri kaza ne aka aiko an yi fitowa ne wannan ganimomi ne aka kawo wannan kuma ainihin kun su kaiwa da kawo wannan jijiyoyi ne aka kawo aka zuba a baitul mali za a raba ma mutane to kowa ya dauki daidai wani da kuma dukiyar dukiyar al'umma musulmi to shi yake cewa to ballantana kuma dukiyar nan dukiyar Allah ce ala wa inna ita al-mali fi ghayr haqqi tabdirun wa israf ku saurara to don ku ci ko da kuke cewa in ni ma in rika idan bai in rika in rika bibi ta wasu akan wasu to ku saurara ba da dukiya ba ga ba a haƙƙinsa ba to tabzir tabzir da hausa muna ce mashi almubazzaranci tabzir ne sai ba haushe ce almubazzaranci israf kuma shi ma ba haushe na ce mashi almubazzaranci israf shine barna barna su dukiya ke tabzir shine a wajen ba da dukiya a sa shi ba a mahallinsa shine israf a shine tabziri israf kuma shine ainihin a amfani da shi a mahallinsa amma a wuce a wuce birbishin bukata al misali daga cikin israf akwai misali mutum ya da tuwansa da miyansa 'yan lomomi goma sha biyu sun ishe shi ya kawo loma arba'in ya ja gwalgwala ya ja gula ya wasa me ya wannan israf ko kuma ainihin dai ya ɗiba abin da ya fi ƙarfin bukatar shi ya lalata sauran ya wasa shi ne israf tabzir kuwa shi ne ainihin ya wuce israfi mai girma domin shi sa shi ba a mahallinsa ba kamar ainihin ainihin ga yara na jin yunwa a ba kare da fada ko a gwagi a hana su eh mana ko a yi makadan gare tuwo in an ya gama ci jama'a su ci su kamar yadda wasu suka suka wato wani ya siyo doki wani babban mutum ya najeriya ya siyo doki da kasan waje aka ɗauko mashi a jirgin sama da kudin al'umma ya zo ya ajiye shi a gida ya sa mashi air condition kuma yana ba shi biskit to kaga wannan menene almubazzaranci ne bugun tsawo dukiyar al'umma ne kai ka ɗauko maka doki a jirgin sama daga wata ƙasa a kawo ka biya cata sannan kuma ka sa shi a ɗaki ka sa mishi air conditioner ko an ɗauke wuta ka sa yana da generator sannan kuma ka ba shi biskit alhali a makwabta a wanda bayi da na garo to to sa dukiya ba ba ba ga haƙƙi ga mai ga mai haƙƙinsa ba tabzir ne da israf kuma tabzir kun san Allah ta'ala ce innal mubazirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu bi rabbihi kafura masu almubazzaranci yan uwan shedan ne shedan kuma ya kafirce mu ubangiji mai yawan kafirci ne ga ubangiji kaga ɗabi'an shedanu ne kaga wato kenan ba wani haƙƙin wani tabzir kuma wala tusirhu inna Allah la yuhibbul musrifin gashi wa huwa yarfa'u sahibahu fid dunya shi wannan sa dukiya ba a mahallinsa ba yana ɗaukaka ma'abucinsa a duniya saboda in ya in ya in ya ba wani a kai wannan jinin gidan wani ne ya irin naku na mai ya ya wannan zai ai ai ai abubuwa sai su mai ba ta ta gani ya ɗaukaka shi a ai sai yanzu masu buga gaga kuma gwangwan gwangwan sa ce sarki mai kyautan wanduna kaza kaza ba da motoci da ka ce mishi gwangwan ka ga jerin motoci duk da irin wa'annan duk za ka sha yabo a wajen duniya a wajen mutanen duniya amma waya da ofin akara zan sauke da alahira alahira ko za za zai ga sarƙoƙin da za a sa a jawo shi kirere ya as kaga annan ya ba ya sami ɗaukaka ba ya ɗibi dukiyan al'umma ya ba wasu sun yaba sun yaba mashi ya sami ɗaukaka da yabo al'umma ba lahira kuma sai sami ƙasƙanci da walaƙanci ya zama in aka kai shi aka kai shi masaukinsa to ainihin sai 'yan wuta sun ci sun sha kun san kuma abincin 'yan wuta ko zaƙumu da ruwa mai tsokami to sai sun ci sun sha sun yi bawali da bayan gida sannan a ba shi ci kaga nan babban mutum can kuma kaskantaccen kaskantar wai kurmu hufin nas zai girmama shi a mutane wai yuhinu hufin da Allah ya walakanta shi a wajen Allah ina girmamawa in ka walakanta wajen Allah ولم يدع امرؤ ماله في غير حقه ولا عند غير اهله الا حرمه الله شكرا to kuma mutum bai taba bada sa dukiyar mai tun mai taɓa sa dukiyarsa ba a haƙƙinsa ba ko a wurin wanda ba ahalinsa ba sai Allah ya haramta masa godiyarsa yau har wala dan adam dan adam dan adam duk kai ya yaba maka wata ran zaka ji har sai na ta zagin wannan da yake yabon to in ka yi domin ka sami yabon mutane ne to kar ka ɗauka kuma sai su yaba maka bar ganin suna bashari za je ba kaman ka ha saurara ka ji da ada mutuwa a dawo ran da ka mutu sai ka ji sun ce shegen ya mutu sai in ka za ku ce shegen ka ce ya da wani da yawa ai nake cewa ai wanda nake magana da gani ba kai bane na wani wannan wani ko alwara ce wai su wani sarki na ƙauye ya yi tafiya to irin wannan wajen fira din nan a farin wata ashe ya dawo a sanya sai wani ya ce tun da sarkin garin da ya tafiya mun ji daɗi to sarkin ashe na kusa ne sai ɗan tafi da ruwa ruwa sai ga sarkin ya ce yanzu ba sai ce sai muka ƙara jin daɗi kuma ka ji daɗi ai kaga ashe shi bai san yana nan kusa da shi ya tafi to kaga ainihin in ko ka ajiye mu an yi a gaban ka ne kawai na ciki na ciki kana kana kana bada baya zargi zai yi saboda haka wanda ke neman yabon mutane don yana musu yana jin yabon ƙarya suke mashi da ana mutuwa a dawo da wasu sha mamaki a sun sha mamaki abin da aka yi musu to kaga da zaran ka yi bayar ka ba mutane don ka sami yabon su to kuma Allah sai maka iwani da wannan akan zargin ka ba su ba su ba maka ido kaga kai ta karrubi da su ne don ka same yabon su sai kuma ya zama su Allah sai haramta maka godiyar su ba su gode wa kana li ghairihi wudu kuma son sai koma wani shi maimakon bai ya ba su domin menene don su so shi to sai ya zama wani ba shi da suke wannan kuma kaga wannan ba diktin wannan ba wai an ana ana ana gaya maka wani ana gaya maka ko ko abu mai yiwuwa ne ba haka yake magana zaune zaune ne magana ce yanki haka al'amari ba in ka ba mutane dukiya ba basarar sun cancanta ba domin su yaba maka to kuma kushe maka wasu da zagi da zama nan ba za su yi a gaman ka ba amma ana nan ba da jima ba za ka ga za ka sha mamaki har da wani har da wani ai wa'ansu sun yi sun sun yi matsayi da wa'ansu matsayi da suka rasa sun gani akwai wani shi wanda ya shugaban kasa da aka amfane shi aka kai mashi jaridu ya gani ya ga irin abin da ake rubuta alhali da kullum yabo ne ya ga shafuffukan ya ce sai ya shekara nawa ne ma ba zai karanta duniyar kasar nan a shi haka al'amarin yake saboda ɗanin abin da ya ga irin kyama da kiyara ya yi bayanai kuma duk wanda suke ma ba su suka suna da su sun ɗauka ƙarshen jami'a zai fito ya zubu ko ba mai zuwa ya je gidi sai da wasu a tsaya yabo sunan shi na fatan baki ne ko yana nan kuma in suka koma gefe suka shi kuma sai ka suna son wani ba shi ba shi ya yi don son su ne amma wani suke so ba shi to aka amin wannan kamar an zartaccen magana fa in zallat bihin na'alu yawman fataja ila ma'unatihim fa sharru hadinin wa alamu hadin in kuma takalmi wata rana ya goce da shi yawa saddal bin al wannan kinaya ne ba ba ba fi'ilan takalmi ya goce ba abin abin da ake nufi kaman kaman ba mulki kaman shugaban da nake cewa wata rana sai aka amfani shi takalmi ya goce idan takalmin mutum ya goce me zai faru kaga zai faɗi kenan ko to ka san in zai faɗi me ya kamata na kusa da shi ya masa yawwa wanda yake ba su abubuwan na ya kamata su tallafa a me martaba ne zai zai faɗi sai a tallafa ha ranar zai gashe su dare ko a tako ne ka ji su ya ɓan sai ka yi da ma a tako ne zai faɗi kila sun ga zai sulmu ya ne ya shiga ruwa ya tafi ke sai ka ga sun goce turar da duk takalmi ya goce da shi ba a taji ila mu'unutun ya nemi ya bukatu ya zuwa taimakonsu ba yana ba su ba ni ya sami son su to sai rannan takalmi ya goce yana son taimakon su yanzu ba da shi ba ko kuma yana yanzu kuma yana wani halin da yake da bukata to fa sharru hadinin wa alamu hadin da irin da zai ya ba ya sa da hadin da hadin duk ɗaya ne yana nufin aboki masoyi zai ga rannan mafi sharrin masoyarsa mafi abin zargin abokansa a wani kamar da ce wani nusa ya gabatar da hadin a kan hadin wani ya wani nusa ya baga da gabatar da hadin yanzu a gabana na akwai iduka guda biyu a wannan ya ce fasharu hadinin wa alamu hadin a wannan kuma ya ce fasharu hadinin wa alamu hadin amma da hadin da khalil duk ma'anar su ne sadiq duk ma'anar su daya da hadin da khalil da sadiq da ma'ana aboki masoyi bada'i muna amfani da wannan halili aka da hausa mukan ce babban muhimman sun fito amma a fasaha sukan ce ba daɗi wato wani abokin ka na kullum wanda kake kaunin su shine ya halili ya ma fi sadiq ƙarfi saboda haka ne da hausa kan ce mishi ba daɗi wato wanda ke halin daɗi tare ku ke ko yin mummin kowa daɗi ko min ko min daɗi kuna tare ki shine hali wanda ba zai ba da kai to nan ko shi wanda yake ba da dukiya don a so shi turan da ainihin takalmi ya goce san ya ɗebe shi yadda zai kibe yana neman su taimake shi kare kibe to su za su ingiza za su dare ne in kuma yi haka sai su yi dariya ba sai ci ba ina ba ko ba da ke da kai ma mai kace da ba yanzu kai kana da shi wannan fa ba da dukiya kenan ba a mahallinsa ba mun ce ba da dukiya fi sabilillah ba dukiya dukiya fi sabilillah ka bar lafiya lau ko ba lura amma idan ka sa ba a mahallinsa to ba za ka sami son mutane wannan kuma kenan mun ƙara mun ƙara tarjama a burkuje zan muku sharhi in bai yi mu gama sharhin wannan karan ba za mu ƙara domin wannan magana da amiru ne ya yi tana da alfiya don gutsura mu biyar kaya na gutsura muku harbiya ɗinka wato kafin a yi magana akwai abin da ke faruwa ne mecece sunna kafin amirul mu'miniya in an kawo in ana rabon dukiyar baitul mali ya aka saba yi mai mai sha'awa yana iya duba sharhi ibn abul hadi zai sha mamaki irin maganan kamar shigen wancan da na ya yi din nan da ya ce in an duba sharhin baya ya ce in an duba nassin alkur'ani za a ga cewa khilafan din nan ta amirin mu'minin sai kuma da ya waiwaya ya ga cewa a a a suwa da wani fa sai ya koma ya ce ijma'i domin alkur'ani ya nasi alkur'ani ka ce sarihun nas sannan kuma ka zo da kace mai ijma'i a ina aka yi sarihun nas da ijma'i a ina ne Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza fattafaqtum fi shay'in fa ana muttafaqun ma'akum sarih kenan magana sarih a sarari kenan haka saratan ya faɗa ke a ina ne ijma'i ya zo sarata a kwanan ba wani ijma'i a sarata a cikin rukani da hujjan hankali suka aka tabbatar da ijma'i ba da nasi amma ya waiwaya ne ya ga cewa ya yi itirafi da cewa saratan wannan hadabci da shugabanci da gado na manzan Allah na Ali sai ya lura cewa kuma ya kuma ra'ayinsa na addini ai ba haka bane yana da hali ko gudun tare don rashidi ne to sai kuma ya juwa to wannan ma in ya duba zai ga irin wannan waskewa ne zai ga irin wannan waskewa sosai a cikin wannan ya karanta ibn abul hadi ba za mu karanta ibn abul ya dogo magana wancan ma karanta ce muku a wancan abin da na ce mutum mai sha'awa ya karanta don ya yi dogon magana na sifil karo na farko mun karanta mun wajen wata shida muna karanta su wannan karo na biyu ma za mu iya wata shida amma nace gaskiya ba za mu mai sha'awa ya je kara irin wannan ba sai ma kama da littafi mai zamanin net kana sai ka ɗauko mujalladin na sharhin ibn abdul habib na najir balaga ka karanta abin karafiya to shi ke wannan ma a cikin wannan a takaice a gurguje kuma zan mu cewa a sani cewa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa wadda ta gudana a yadda yake raba dukiyoyi na baitul mali da fai'a da sadakoki yana daidaita wato wani ga muku wannan ba kyauta ne ba kyauta ne mutum da dukiyarsa ya raba kyauta ba in kana da kana za ka raba kyauta ko za ka ba da sadaka ai yadda sai da ka ga dama ko kana iya ba wani ka hannu wani yana iya zuwa ya bara ka bashi wani kuma yana zuwa ka bashi kana iya ba wani da yawa ka hana wani da yawa amma wannan ana nufin dukiya ce ta Allah ta baitul mali wanda aka kawo sakamakon wannan wannan addini kira ya zama daula ana kawo dukiyoyi harajoji zakkoki sadakoki jiziyoyi kyaututtuka a zuba a baitul mali dukiyan ba na annabi ba wanda har suna da ruwaya cewa manzo Allah a ranar bayan badar da aka kama waɗansu kamammu a badar aka ce to me za a yi da su aka ce su karɓi su kowa ya kawo fansa an yana da duke to sai aka ce an kama abul as mijin sayyida zainab sai ta aiko da tsakiyanta a saki mijinta wannan ruwayansu ne an fahimta kuma muka kama mutum da abin da ya rawaito ko ba da bai da bai da ruwaya sai suka ce manzo Allah ya daga ya ga tsakiyan nan ya gane wannan tsakiyan sai da Khadija ne da ta ba sai da Zainab a lokacin auren aka ce sai da idanun sai ya ka sai ya dauke tsakiyan ya ce ya jama'a wannan haƙƙin ku ne wannan kan fansa da ake daga musulmai a cikin su amma mun bada haƙƙin ku ne ba nawa bane haƙƙi ne na mu amma na wannan tsakiyar na san sai da Khadija ita ta ba sai da Zainab a yin auren kuma zai girma gare ni a ce mun na na an karɓi wannan tsakiya in kun yadda in bar mata sa in kun yadda in bar mata tsakiyar a saka mata mijin suka ce ya rasulullah mun yarda mun yace ai muku yarda ba suka ce sun yarda kaga wa kaga anan ya ba su haƙƙin su yace wannan dukiyar ta kuce gaba ɗaya ni ba ni ban ke ban da dukiyar ba ni da ku gaba ɗaya ni in kun yarda a mayar wanda suka ce sun yarda kaga bai zai ce a a ba ba ta miji ta ya ya ya ta ce ko da ke mu a wurin mu ba mu ki cewa ba mu ba mu ki cewa akwai sai da Zainab amma muna ganin ita wannan Zainab din goyen Khadija ba yar ta cikin ta ba ba kuma yar manzo Allah ce ta cikin ta amma shi ya rike ta saboda ana ce mata yarsa an bayyana ai domin wannan wannan muhallin shi warware shi yana wani ina dai baku misali amma da yawa su amma sun dauka yar sai da Khadija ce da shi manzo Allah to in mukaddara ma haka ne ita yar manzo Allah din ce kun ga ya ma fi girma yarsa ta kawo dukiya bai ce a mayar mata ba sai ce haƙƙin ku ne to haka nan ne wannan ya nuna mana manzo Allah ya yake rabo yau wa daidai wa daidai ke ba yana kamfatan yadda yake da bukata ne ya ba yan gidansu fiye da yadda sauran a wa daidai wa daidai na su dai haƙƙin su to sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen raba dukiyan baitul mali da bai'a da sadakoki yana yi daidai wa daidai ba tare da fifita waɗansu 'ya'yan manyan mutane akan wasu ba ba tare da fifita wanda suka riga musulunci ga musulunci akan wasu haka yake baya cewa wa'annan nan muhajirin daban wannan na ansar ba wannan wanda shi ya riga shiga musulunci wannan shigo shigo ko yau ka shiga musulunci aka yi rabo da kai za a baka daidai wa daidai an fahimta to yayin da manzo Allah ya wuce sallallahu alaihi wa abubakar ya hau mulki to sai abubakar ya yi shigen irin abin da manzo Allah ya ga ra'ayinsa amma ya kamanta na annabi an fahimta ya kamanta na annabi daidai gwargwadon yadda yake yawo ko da yake shi ma ba ana nufin ya irin na annabin ba don mun san bikin yar uwansa ummu farwa binta abi kuhab inda aka sha shagali aka kwana uku ana zuba biki duk dabbar da ta yi kaba hudu aka ce an biya kudin ta a ji aka wannan ma magana shi a wannan hali amma daidai gwargwadon hali in ka duba sharhi ibn abul hadid ni ban ma ina karanta muku littafin shi amma littafin suna nake karanta in kana so ka duba ka suka ce shi abubakar ya bi salar na manzo Allah to yayin da umar ya hau to shi sai ya fito da sabuwar sunna la sunnatin nabi wala sunnat abi bakr sunnatu umar sai yana fifita wasu akan wasu ta yadda shi kuma ya ga ya dace kar wani ya ce na zagi manya ya duba littafin manya ya gani yana nan a ciki in ba kai karatu ba ja bakin ka tsuki yi ma mutane shuru kar ka sa bakin ka abin da baka sani yi ma mutane shuru in kuma kawo kayi karatu ko sunan ka shek ko ustaz ko allama to in baka san wannan bai mana shuru in kana da bukata ka ce a ina ai haka sai mu za mu kawo maka bukatar da bukata gani in kana da sha'awar karatu na littattafan ahalus sunna wal jama'a ba mu da interest akan mai kage a littafi to shi umaru radiyallahu anhu to shi sai yana ya sabon salo yana fifita wasu akan wasu ya yi nashi da sanu za mu ga yadda ya tsara akwai sabiqin al-awwalin min al-muhajirin nasu akwai ansar nasu da kira za mu karanta har ma yadda kira ba littafi ya kawo amma an nawa yake ba kowa duk yana inda lokacin za mu karanta nawa ake ba kowa ka ji kasa badarawa kaza uhudawa kaza aibarawa kaza kowane kowane da kasan su matan annabi ma aka bambanta wance da wance kaza suke da shi wance kuma suna da rabin na wance wance da wance sauransu da sauransu duk aka gama rabo dai kowa dai daidai da gwargwadon halinsa kamar yadda umar ya ga ya kamata to da usman ya hau to shi kuma na usman kuma daban to shi kuma ainihin shi ma sai ya ga ra'ayinsa shi kuma ra'ayinsa an riga an sani sai ya zama banu umayya hatta ciyawan madina na awakin banu umayya in kana da akuya sai dai ka ga can garin madina ka so amma in ta ci ciyawan banu umayya za ka ga domin ruwa na madina da ciyawan madina na banu umayya to shi kuma sai ya zama banu umayya ne ake ba su kai dan wane ne dangin su ne banu magira ne dangin nono to ka banu hashimu ne to ka ɗanɗana banu wane haka to haka wannan in mutum yana da sha'awa ya karanta a waɗansu wurare to shi kenan sai amirin mu'in ya zo bayan usman da al'amari ya zo hannun amirin mu'minin sai ya koma a irin yadda annabi yake yana aiki da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi na daidaita tsakanin kowa da kowa a arabo to wannan fa sai ma manya wahala sun sun yi ta'awudi kamar yadda aka sun riga sun saba manya ana ba su ba manya sun riga sun saba yanzu sai a zai mutum babban mutum ya saba ana kawo da sai aka ba shi har da yaron gida na ma ɗaya ne ne da mutum wannan irin cin mutunci to shi kenan sai wannan abu ya mayawaya ta musu saboda haka nema ɗalha da zubair suka warware mu bayansu an zo a yarko aka ce wai da su da kowa da alhali da san sunan su wanke sunan su sabi kunar awurul minal mahajir ka san su na musamman sunan su quraish to sai aka zo ana ba su rabo daidai da muhajir da ansar da babadare da ba'ude da kowa ba kowa ba bawa da kuma sunan ku mummune kawai dukiyar Allah ne a raba mummune da dai to ya sa sai suka ga yanzu su yanzu haka ne ma suka warware mu baya don haka ne ma sauran mutane ma su ma suka dinga warware mu baya har ma suna komawa wajen mu'awiya sai su yanki kuma samu alwar kuma wajen mawa na tana mun taɓa karanta inda malikul ashtar ya taɓa gaya ma amirul mumin amma shi da shi wannan an ji daga malikul ashtar ba shi a cikin gundarin nahajar balaga amma a cikin sai mun karanta inda ashtar malikul ashtar ke ne shi amirul mumin ko za ka irin yadda ma'awa yake kai ma ka fifita manya don a rage guje maka da suke suna kuma wajensa sai ma amirul mumin ya ce ashtar ka sahibce mu dogon zamani na tabbatar wannan da ikhlasi kake ba wato baya tuhuman ashta ya ce kai sahibin mu ne mai ikhlasi na tabbatar daga zuciyar ka gaba amma ba daidai ba ya ce wanda kai shi yana shi amke ashtar yana so ne mai a dan ba su ko za su yana gudu ko ma wajen ma'auya sai ce na san da kai da ikhlasi kake ba amma ba daidai ba ne a wannan abin da kake so ya ce sai amiru mai ce masa wanda suka gudu daga gare mu ba sun gudu daga zalunci ba can kuma inda za su je ba adalci za su samu in ka yi kilabin magana shi amirun abin amirun mai faɗa kenan in ka yi kilabin magana mai suka guda mai suka guda daga wajen amirun mu'minin mai suka je wajen shi can wajen mawai sai kuma sai amirun mai ce ma'ashtar amma kusa gama gab da gab da shahada amirun mu'minin ba da ya kunshi abin ma kusa kawo ƙarshe shi ya mira mai na ganin abin tashin kiyama ma a shi nan ne ba ku su ne suke ganin shi da kusa yana ganin tashin kiyama a gaban sa ne shi ana kusa kama wa ɗan gajeren lokaci na an ba wannan wannan maganar da shi da ashtar wannan ko waɗansu mutugugun mutane suka suka sami azumina suka roƙe shi ne wannan Thank you. to sai waɗansu mutane da cikin sabansa wannan mun kawo wannan magana suka zo suka tambaye shi a rika fifita sabiƙai sabiƙun al'awwalin a dokar kuma kuma da sharaf sharaf na ga muka wajen jini ne dan wane ne ba kwarai shi ne ba hashi mai ne dan bano kaza ne kaza ne sai a fifita su yan wa ƴaƴan wani a ba su kuma ya kuma fifita da wani hisalin hamida masu abin ɗabi'o'i masu kyau su a fifita su su ma na wanda suka gabata a shiga musulunci da kuma masu hijira da kuma wanda suka je yaƙoƙi kamar na su badar da azab da sauran yaƙoƙi duk a ce ga nasu har ma a ce da har wala wanda suka da ɗaukaka wanda suka halarci sifin da sauransu da sauransu kamar yadda dai saura suka yi da yadda suka tambaye shi wannan shi ne amirin ne masu wannan ya ce a ta'amuruni wannan shimfiɗa ne in zai yiwu zan ƙara maku ƙarin ƙarin bayani na gaba lokaci amma zan fara kamar yadda muka riga muka faɗa cewa zaman yadda yadda in kan kuma duna ibn abul hadid zaka ga ya kawo wannan magana ya nuna cewa ainihin wannan rarrabawa din nan ya zo lokacin Umar Umar bin Khattab radiyallahu anhu domin shi Abubakar daidai gwargwado ya kamanta irin na amma zamanin umar sai ya zo sai ya fara wannan rabe-rabe shi kuma usman shi ma ya zo naci rabon ya fi tsanani kuma akan haka ne ma'awaya dan abin sufyan shi ma ya irin nasa da irin wannan ne kama kama ma dai suna dai suna maza ala dai ta zama sunanta habaru kana aka ce da dai haka ne ya zama zamanin ba to a nan zan so in dan karanto mana dangane da shi abin ibn abul hadid inda nake ce muku ya kawo magana tirin tirin amma al'adar ka da wanda sa rai kuma ya dai shi dai sai ya ga ya amla abin da suka yi akan siha sai ya ce wannan wani bangare na ibn abul zan kawo ba duka ba duk maga yayi magana mai tsawo ya ce ka sani wannan mas'ala ce fiqhiyya haka ya ce mata kuma ra'ayin ali da ra'ayin abubakar ɗaya ne shi ne daidaito wajen rabo na fai'a da sadakoki tsakanin musulmi kuma akan wannan imam shafi'i ya tafi amma umar yayin da ya jibinci hilafa sai ya fifita wasu akan wasu sai ya fi da sabiki na akan wanda ba sabiki da ya fifita muhajiri na na ƙurashi akan waɗansu muhajirin ba ƙurashi ba ya kuma fifita muhajirin gaba ɗaya ma a kan ansa wato muhajiri na ɗin ba daidai ɗin ba ne muhajiri na ɗin akwai sabiƙina na sabiƙina ma akwai bakwarai saboda haka akwai kasan muhajir akwai kasan bakwarai in kai bakwarai ne ka ba muhajir kaza in kai muhajir ne ba bakwarai ba kaza sannan kuma ba an tsare kuma su kuma ga na kasan ansarawa sannan kuma fifita larabawa akan ajamawa kai ba larabe ne ko baka ajame ne ka san ba larabe ya fi na yau ya kuma fifita ainihin wanda yake ɗa a kan yantaccen bawa shi ta macen tuntun ɗa ne e wannan ko bawa ne aka yanta shi shi ma ka san yantaccen bawa da bane to kuma aka ce yayi yayi nuna wannan ina karanta muku ibn abul hadid ya ce aka ce kuma lokacin khilafan abubakar shi umar dinnan ya yi musu nuna da ya irin wannan ya ce ba haka ya kamata ka rabo lokacin da abubakar ke rabo yana daidaita sai shi ba haka ya kamata ka da bibita wasu akan wasu sai abubakar ya ansa masa ya ce masa inna allaha lam yufaddil ahadan ala ahad Allah ai bai fifita wani akan wani walakinahu qala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin yace ai sadaka na fuqara ne da miskin yace wala min hussa qauman duna qaum bai ce lil muhajirin ko bil ansar ko wal ladina ce yuba da ko kaza to da da khilafa ta zo wajen Umar sai abin da dama yake cewa Abubakar yake to har wala ya ci gaba da ce masu fiqihu malaman fiqihu da yawan na musulmi sun tafi aka sun yi magana mai yawa dangane da wannan ra'ayi suka ce wannan mas'ala mas'ala ce ta ijtihadi kuma imam sarki kenan ya samu yayi abin da yake ganin yayi daidai bisa ijtihadinsa in ji malaman fito na ahlus sunna wal jama'a sai suka ce ko da yake a wurinmu abin da ali ya yi alaihi salam shi ya fi wa in kana ittiba'u aliyin in alaihi indana aula wala siman idza adadahu muwafaqat abi bakar musamman ma muka karba karba shi ma abubakar irin na ali yayi am wa in sai yau ga wata magana wannan zan karanto muku da larabci zuwa ya ce wa in sahal habar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sawwa faqad saratul masaratu mansusan alaiha to in ya inganta ruwaya cewa manzon Allah shi ma daidaitawa yake yi to mas'ala din ta tashi mas'ala fiqhiyya ko ijtihadiyya ta zama mansusan alaiha nasi ya zo tambaya ya manzon Allah ya kasance yana daidaitawa yake to me yasa ya ce in sa sa harabar ya san sa harabar manzan Allah ne zai yi yaushe ne ya rabo fifi ta wasu akan wasu sai a kawo ai sai a kawo me yana ce in sa harabar ba har sa harabar ala gani لأن فعله عليه السلام كقوله domin faɗinsa yana nufin manzo Allah ne ce sallallahu alaihi wa alihi amma ya ce alaihi salam لأن في لأن فعله صلى الله عليه وآله كقولي زن أيكم من زال صلى الله عليه كمان زن تنسى أنا سنة سنة أبو أكل نتايا كورتين من زال نبيو أيكم من زال نأكو tabbatar wa manzo Allah ai wani abu ya gani bai musanta ba to wa'annan ukun su suka haɗu suka yi sunna saboda kai mu galiba muka ce hadisi galiba muna nufin zance ke abinda manzo Allah ya ba amma muka ce sunna ya hada da zantukansa da ayyukansa da tabbatarwarsa to in manzo Allah ya zama daidaitawa yake ko da bai magana ba bai ko da yace ayyuha nas da rumin ba ni ba sai aka ga daidaitawa yake to ta zama mene domin sun ce ai aikin masa kamar zancen sa kamar ya ce ku daidaita ne in shi ya daidaita to shikenan inta wannan maganan ibn abul hadid to za mu ɗan yi nazari gangane da wannan magana ta in mutum yana so ya duba ibn al to idan ya zama wannan abin nassi ya zo manzo Allah haka yake to ina wurin da za a karkaɗe don a kawo mana batun ijtihadi domin ijtihadi muqabilin nas ba ta ce aya ta zo ko hadisi ya zo ko aikin manzo Allah ya zo da abu sai kuma ka ce to za ka ijtihadi to istihadin iblis ke wanda Allah ta'ala ce masa yusda daga adam ya duba ya ga a'a adamun nan da ya mutu aka yi shi kudu ta ce ba zai me nasi ya ce masa yi yi sujjar da ya istihadi sai ce ba zai ana ana istihadi ne in ba nasi idan manzo Allah ya tabbatar daidaitawa yake wajen rabo to me ne na kawo batun ja'izari sai dai in kai ma annabi umaru kai kuma annabi umaru kuma an maka wahayi an ce kai ne hatimul anbiya ba muhammadu to na manzo Allah ana mashi wahayi ne saboda kai yana iya canza sunnan Musa ko Isa saboda Allah da ya aiko Musa da Isa shi ya aiko shi to Allah da ya aiko Muhammadu ya aiko umaru saboda haka me na maganan annabi yana daidai ko kuma ka ce mana wai wai lulil ima an yi tsaye da wai rara a yau ba'adun nas wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fa ma lahu min nur a wani magana yana nan tafi za mu zo a kai shi amma mai Allah ya kai mu lokacin makaranta don yanzu muna hudu ba ta muna 126 ne ko in allah ya kai mu na 224 akwai ƙarin magana ga mazan ɗan gutsuru ɗan kaɗan a sharhin ibn abul hadid a hudu ba ta ɗari biyu da ishirin da hudu ga abin da yake cewa ya ce yana yana yana yana sukan umaru ba ne nake sukan umaru ba ibn abul hadid ne a cikin sharhinsa ya ce innahu kana yu'ti min albaitil mali ma la yajuzu shi ya faɗa ba ni ba ba zan fasara ba karka ce ni ne a da zan faɗa ba hatta annahu kana yu'ti aisha ta wa hafsata asharata alafi dirhamin fi kulli sana ta kai mama da aisha da hafsa kowane ana ba su dirhami dubu goma a duk shekara wa mana ahlul baiti kuma sau ya hana ahlul baiti kuma sun su alladhi yajri majral wasil ilayhi wanda yake dama aka sa shi a matsayin sadar da zumunci da su min qibal rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa innahu kana alayhi 80000 dirhamin min baitul mal ala sabil al yayin da ya rasu ya bar bashin dirhami dubu tamanin da ya bashi daga baitul mali ya ci gaba da magana ya ta magana ya ci gaba da matsawo na gado ibn abin da za ka har ya ce wa nahanu nazkur ma fa'alahu umar fi hadar babi muktasar ya ce anan za mu faɗi abin da umar ya aikata a takaice نقلناه من كتاب أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المحدث بأخبار عمر وسيرته mun ɗauko wannan ne in ji abin abin hadi yake faɗa magana daga littafin abin faraj abdurrahman bin ali bin jauzi ibn jauzi malamin ahlus sunna mai masanin hadisi ne yace ya kawo daga labarun umar da kuma abin nan sira din sa yadda ya gudanar da mulkin sa yace abu arba faraj ya ruwaito daga salamat bin abdurrahman yace umar ya shawarci sahabbai da wa zai raba fara a wajen rabo suka ce ibda bi nafsika sai faƙala bal abda'u bi ala rasulillah wa zawir arabati ya ce a suka ce da wa zan fara ba to ka zo mafi tsokawa zan ba suka ce ya amira ya amira ka fara da kanka ka yanka ma kanka ka san da ka sai ce zan fara da iyalan annabi ya manzo Allah saboda haka zan da mun biya kusanci saboda haka zan fara da abbas sai ya ibn jauzi sai ce sai ya yanka ma abbas fiye da abin da ya yanka ma kansa an ce ya yanka ma abbas dirhami dubu goma sha biyu ne shi ne ya fi inganci dubu goma sha biyu kila ya ba kanshi dubu goma ne sai ba abbas dubu goma sha biyu sannan sai ya yanka ma matan manzo Allah sallallahu alaihi wa ku gargade ne lokaci ya kuri ya yanka ma matan manzo Allah sallallahu alaihi wa ali kowace dubu goma goma amma Aisha sai fifita da dubu biyu kaga wanda ya fara da abbas ya bashi ka zo mafi tsoka dubu goma sha biyu sai aka zo mata annabi aisha dubu biyu da aka fara ke da abbas to sai ta kifa abbas ita ce aisha ta kifa sai ta fara sai ya ce da ta zalika bi fadli manziliki inda rasulillah fa idza ahazta fa sha'anuki yace wannan na baki ne saboda matsayinki a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa in kin karba kina yin yadda kika dama da shi wastasna min alzawjati juwayriya wa safiya wa maimuna su kuma cikin matan manzo Allah sauran sai ya toge akan juwayriya da safiya da maimuna wa farar da kulli wahidatin min hunna sittata ala kowace aka bata dubu shida shida su wa'annan duk da su ma mata annabi ne shida shida faƙalar aisha sai aisha ta ce mashi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi kana ya'dulu bainana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidai ta tsakanin mu bai taɓa fifita wata mata zaɓa ba fa'adal umar bainahunna wa alhaqa haula salasa bi sa'irihin sai sannan sai umar ya ce to shi kenan yanzu duk mata annabi zai ba daidai da ukun nan ma da nake ba su rabi yanzu to kun ji rabo mai adalci
sannan ya yanka ma ma'abuta uhud a so afuwa na yi tsallake sannan ya yanka ma muhajirin wanda suka halarci badar kowanne hamsat ala dubu biyar biyar wanda ya je badar kuma in ba an sare ne shi kuma dubu hudu Ba- muhaji- muhajir wanda ya je badar dubu biyar ba an sare in ya je badar dubu hudu kuma an rawaito cewa ya yanka mu mutanen badar ya murata mutanen uhud kowanne wanda ya- ya- ya halarci badar a wanda ya halarci badar kai an rawaito ya- wanda ya yanka mu wanda suka halarci badar daga ansar da sauransu dubu biyar biyar wala Allah kuma na wa'ancan dubu shida shida ke ko abin da ya kamata sannan kuma wanda suka je uhud da abin da ya biyo bayan uhud ya zuwa hudaybiya dubu hudu hudu sannan ya wanda suka sau- sau- halarci hudaybiya dubu uku sannan kuma yanka ma wanda suka sau- su- suka a- suka halarci yaƙoƙin da aka yi bayan annabi su kuma dubu biyu biyu- biyu sannan kuma saura kuma daga mai ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar da dubu ɗaya da ɗari biyar da mai dubu da da da mai dubu ɗaya da ɗari biyu haka haka da har da zuwa masu ɗan ɗari biyar Haka. ibn jauzi ya kawo sai ce ibn jauzi ya ce wa adkhala umar fi fi ali badr mimman lam yahdhur badran arba'a to a cikin yan badar kuma da yake ba su kason badar ya shigar da mutum hudu wanda ba su je badar ba amma ana ba su kason badar wa hum al-hasan wal husayn wa abu dhar wa salma wayannan ba su je badar ba amma su ba sai aka ce a ba su kason badar kowannen su ya ba shi dubu biyar ibn jauzi har wala ya ce su ya ruwaito cewa umar kuma har wala ya raba tufafi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi da ya gama rabar tufafin sai ya ga shi tufafin da ya raba ba za su yi daidai da hassan da hussein saboda haka sai aika yaman aka don kun san yaman lokacin su suka bi zara wajen sake-sake aka sa- su- aka zo da kiswa na musamman mai tsada sai ya raba masu wani ya ba hassan da hussein ibn jauzi ya ce da ya kuma ya komo kan mata wannan rabon maza muka gaya to za mu zo kan rabon mata su mata wanda suka je badar su kuma suna da ɗari biyar namiji in ya je badar dubu biyar muhajir mace kuma tana da ɗari biyar matan da suka zo bayan badar zuwa hudaybiya ɗari shida ɗari hudu ɗari hudu sauran mata kuma ɗari uku uku matan da suka je kadisiya 200 sannan kuma sauran mata duk ayyuhan nasu kowa 100 ko 50 a ba ni ne ba ka gane ai, ib- littafin ibn jauzi ne abul faraj abi abdurrahman ibn ali ibn jauzi shi ya rubuta littafin kuma shi ibn abil hadid ya ya nakalto duk cikansu malaman sunna ne yawa wanda ba ka ba shi ai ba wannan ba kayan shi ba ne na sunna ne to sai ibn sai ibn abil hadid ya- ya- ya- ya barrara wannan abin da aiki na ya ce walau lam ya- yadulla ala taswib umar fi ma fa'alahu illa ijma'u sahabati wattafaqum alaihi wa tarkul inkari lidhalika kana kafiya yace in dai abinda umar Umar- umar din yayi gashi tsakanin sahabbai kuma duk ba su musanta mishi ba kaga an yi ijma'i ne ya wadatar saboda la'anar qur'ani ya qulu ya ayyuhal ladina amanu اتف- إذا اتفقتم في شيء فأنا متفق معكم إذا قام إمامكم بشيء ولم وس- وسكتم فأنا معه كذا آية haka aya ta ce to wai mut- sarki ne yana da iko ya yi abu kayi shuru wai ka yarda kenan shi kenan dai to kun ji yanzu tun da dai ijma'i ne tun da dai sabai sun yi shuru to kaga ya an sami ijma'i an gama
to akwai inda ya yi ya yi itirari a kan zance ibn abdulhadi kenan kan zancen wani ah, alƙali da ake ce ma murtada radiyallahu anhu shi kuma da ya ce rahimahullah za mu ce to shi yanda ya ce lalle ba daidai ne a fifita wa- waɗansu akan wasu ba in ma za a fifiko ne ma'abuta jihadi ne ya kamata a fifita sai ya ce wa- ba me zai sa ya faɗa haka ai gashi da aka fifita ma ai an fifita ah, hassan da husaini an ba su rabo irin na muhaji irin na badarawa alhali ba su je badar ba su yara ne ba su isa mafarki ba lokacin amma aka ba su kason badarawa kuma babansa yana da rai bai ce bai ce bai bai bai musanta saboda haka me zai me yana kana suka kuma tunda ai umar yayi wannan yayi ne saboda sada zumuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inta halkala kana iya duba ibn abul hadid nan ya ce a sh- a wa- a wani ji- da yake iri iri ne ni nawa a juz'i na takwas ne yan kanana kanana irin wannan a wa'ansu ina da ibn abul hadid ma iri iri akwai mai mai ji- gaba ɗayan ibn abul hadid din ma eh, wani juz'i 20 ne wannan yana da yawa an yi gungun tattaki kowane dai ka duba dai wannan sharhin wannan huduba da kuma sharhin huduba 200 da ah, 24 za ka ga wannan magana cikin to ga lokaci yana kurewa na ɗauko magana ya kamata kuma in in karkara magana cewa na farko sunna ta riga ta gabata cewa manzo Allah yana daidaito ne saboda haka ba bukatan ba bukatan kakkabe kura dangane da cewa abinda Umar ya yi ne tunda tunda annabi daidaitawa ke mai cece suna ke in ta halkala wani magana kuma za ka gawo ba muhallin istihadi ba ne. za a aiki da suna annabi kuma a cikin bihar an kawo ruwaya wanda aka nakalto daga cikin buhari da muslim da wa'yansu ma da tattafai daban-daban na asin- eh, eh, isna- eh, da- da- da- da isnadodi daban-daban cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, wannan na faɗo wannan hadisi kowa zai je wanda suka rubuta hadisi sun sun- sun sun sun san wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma ya sallallahu alaihi wa alihi ya ga ma ansa yana lallashin su yace gab da gab da wafatinsa me yace- manzo Allah ya ce da su satar ƙauna ba'adi atharatu fasbiru hatta talqauni alal khawf bayan na rabo ga an fifita wasu akan yana ce ma ansar don manzo Allah bai bayyana ansar da muhajiri in ma da wani su ne ai ma sai ma a ce ma ya fifita ansar duk da ya fifita su da mawadda kamar rabon da ya yi na ganima bayan hunai da ya ba abin nan ƙwarai shawa mu'allafa ta ƙulubu sai bai ba ansar ba sai suka ce manzo Allah zai koma garin su sai ya ji wannan magana ya tattara su ya ce duk su da ƴaƴansu da kowa da kowa ya ce me ka wannan magana suka ce ya ce ya ce yanzu ba ku ba ku fi son ba ba- ba- ba ku fi son wasu su tafi da awa awaki ko ku koma da manzo Allah wasu ya ba su awaki ne su ko da manzo Allah za za su koma ya ce wallahi in hanya ta rabu biyu an sa suka bi nan wasu suka bi wannan inda an sa suka bi yanzu ya ce Allah ka ji kan ansa ka ji kan ƴaƴan ansa ka ji kan ƴaƴan ƴaƴan sai a yansa suka ta kuka suka ta kuka suka ji a rusu a yafe mana za su su ɗauka wai yana ba ƙwarai shawar dukiya ya ce yana ke jan hankalinsu ne saboda su dukiyar su fata ne kuma kuna tare da annabi kaga ya fifita su da mawadda to wannan wannan ke sai ce to sai ya ce to ba- a sauran rabo an san baya raba tsakanin tsakanin muhajirin da tsakanin amma anan sai ya ce musu baya na za ku ga fi an fifita wasu akan ku. to ku daure har mu gama a kora to mai hankali zai gane zai zai shakka akan cewa mai annabi yake nufi ansar bai ce bayana za ku ga an fifita wasu a kan ku daure an mu gama a koran bayan sa an fifita wasu a kansu fa zalika huwa shi zancen da annabi yake nufi wani mai hankali zai shakkan wani wanda ya je badar ba muhajiri kaza ba an sare kuma kaza ba ƙureshi ma in ba an sare ma ba ƙureshi ne kaza in ba ba an ba ba muhajiri ne ba ƙureshi ba shi kuma kaza menene wannan in ba an fara fifita wani akan wani yace za ku ga an fifita wasu akan ku bayan ku daure har mu faɗa wa ƙoran kuma manzo Allah ba a ruwaito ya fifita wani akan wani a rabuwa to daidaiton da amirul mu'minin alaihi salam yayi to yayi irin na annabi domin shi ya duru ma'al haqqi haisu da wal haqqu yaduru ma'ahu wannan duk hadisi wal haqqu yaduru ma'ahu haythu ma da shi man shi amirul mu'minin duk inda gaskiya ta yi nan yayi kuma ita kuma gaskiya duk inda ta yi shi nan ta yi saboda haka kaga tunda amirul mu'minin ya zo ya tsaki yana raba dawa daidai wa daida wanne ne daidai wanne ne na annabi daidai to wanne ne amirul mu'minin to wanne ne daidai in ka so ka ce na umuru wannan nasi ya nuna aliyu ma alhaq wa alhaq ma al alhaq yaduru ma'ahu haythu haythu ma da hadisin annabi wanda shi'a da suna zun suroto to don haka ne ma kaga yanzu gashi nan ma sai da suka zo suka ce masa ya irin wannan fifikon mai amiru mai ne ce a ta'amuruni an adluban nasara bil jaw kaga rashin daido menene jaw khalaf to na ga lokaci yana harara na dole zan dakata ba don na kammala ba amma insha Allah wannan hudu ba za mu karanta ta ba ma a cikin najir wala ga za mu ɗauko ta a wasu littattafai daban-daban mu karanta ta a gane ta sosai sosai insha Allah amma kila karatu ɗaya za mu yi in in muka ƙara wani litinin ɗin ba za mu sake ƙarawa ba za mu yi rufe ta kenan sai mu je wani kuma ba kawai sai mu zauna a wuri ɗaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allah ka gane da mu abin da nake karantawa ka shiryar da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت اعدادنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجمع الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت القوي الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Allah
ni wallahi zai zame min jaraba na riga na saba na riga na saba zai zame min